أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan wato ainihin dare na talata a daren litinin ku daren sha uku ga watan biyar watan jimadal ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shekara biyar a ci gaba da karatunmu na wato ainihin manzuma ta annuniya ta al'imam al-qahtani rahmatullahi ta'ala alai jiya mun yi bayani akan shi al-qahtani da kuma ita wannan nuniya din da wasu abebaɗai da suka shafe ta a takaice a yau insha Allah ta'ala za mu shiga cikin muƙaddimar da malam yayi a cikin wannan ainihin wato manzuma wadda take kunshe da yabo da kuma wato ainihin jinjina ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ƙanƙantar da kai ga Allah da neman albarkatu da alkhairai daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala tare da tawassuli da Alƙur'ani mai girma. To, ban sani ba ko wani zai karanta, ko ko niyan karanta. Irin wancan mu dinga ai tare? To, zai taimaka gaskiya bari mu ji ko baiti goma za su samu shiga da farko mu gani. Lokaci ya bada. sai mu ƙara ba mu so mu ba za mu tsawaita sosai ba insha Allah in Allah da ba za a ba za a dinga tunda da yawa akwai tafiya ko kar a samu a ba lokaci ba lokaci kamawa take kamawa take wai adadin baituka adadin baitocin wancan goma goma ne muke yi ba musallas musallas ayin an samu uku a gode wancan unwanul hikam in ashirin ko to Allah ya bani iko wani lokaci wata gaban ne in ka zo akwai tabo ko ba haka ba bai to zan karanta sai ku kama mu ji baiti goma قال الناظم رحمه الله قال الناظم رحمه الله يا منزل الآيات والفرقان يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان واعصم به قلبي قلبي من الشيطان يسر به أمري وأقض مآربي يسر به أمري وأقض مآربي وأجر, ب... وأجر به جسدي من النيران وأجر به جسدي من النيران واحبط به وزري وأخلص نيتي واحبط به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح وأصلح شاني واشدد به أزري وأصلح شاني واكشف به ضري وحقق توبتي واكشف به ضري وحقق توبتي واربح به بيعي بلا خسران واربح به بيعي بلا خسران طهر به قلبي وصف سريرتي طهر به قلبي وصف سريرتي أجمل به ذكري وأعل مكاني أجمل به ذكري وأعل مكاني واقطع به طمعي وشرف همتي واقطع به طمعي وشرف همتي كثر به ورعي وأحي جناني كثر به ورعي وأحيي جناني أسهر به ليلي وأظم جوارحي أسهر به ليلي وأصم جوارحي أسبل بفيض دموعها أجفاني أسبل بفيض دموعها أجفاني أمزجه يا ربي بلحمي معدمي أمزجه يا ربي بلحمي معدني واغسل به قلبي من الأضغان واغسل به قلبي من الأضغان أنت الذي صورتني وخلقتني أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان وهديتني لشرائع الإيمان أنت أنت المساس كويكو أنت الذي علمتني ورحمتني أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن وجعلت صدري واعي القرآن أنت الذي أطعمتني وسقيتني أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان من غير كسب يد ولا دكان
To, bari mu ɗan tsagaita. Hmm? Anta alladhi awaitani أني وجبرتني وسترتني ونصرتني
mu ƙara ku. وجبرتني وسترتني ونصرتني وجبرتني ونصرتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان وغمرتني بالفضل والإحسان أنت الذي آويتني وحبوتني أنت الذي آويتني وحبوتني
وهديتني من حيرة الخذلان وآويتني من حيرة الخذلان To, muka bi ma daɗin karatun ko sai a kwana. Tsayi, wannan wato a, ya yi tasdirin wannan manzuma da waɗannan baitoci kalmuqaddima kamar wata muqaddima ce da kuma neman ainihin wato a, daraja daga Allah subhanahu wa ta'ala da falalarsa. ya fara da cewa ya munzilal ayati wal furqan ya kai Allah subhanahu wa ta'ala wanda kai ne mai saukar da ayoyi kuma kai ka saukar da alqur'ani kaga yana cikin wato atfu al'am ala al-khas al-furqan shine majma'ul ayat din duk da kasancewar za a iya cewa al-ayat a'ammu min al-furqan an ce ayat ai akwai ayoyi na alqur'ani na karantawa akwai kuma ayoyi kauniya shine abin da ake kira mu'jiza duk da na sha gaya muku kalmar mu'jiza asali salaf da can ba su ambatanta ba ta ma a qur'ani ba ta a hadisi sai dai a ce al-ayat kawai ko ce ayatun min ayatillah wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha ai mu'jiza ce ta ubangiji falyatina bi ayatin kama ursila al-awwal kaga aya a gurin mu'jiza suke ne ka zai iya daukan ayoyi su ma Allah yana saukar da su kamar yanda annabi Isa ya roƙa wa mutanen shi da suka roƙi hal yastati'u rabbuka eh nazila alaina ma'idatan minas sama qala Isa ibn Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama to kaga kenan saukarwa ne kaga ita ma takunu anzil alaina ma'idatan minas sama takunu na'idan li awwalina wa akhirina to amma ai aya suka roka hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama wadda wannan ma'idar aya ce a cikin ayoyi na mu'jizat da Allah ya ba annabi Isa sannan ayoyin da ake karantawa su ma aya ce ai asali aya shine alama alama alama da za ta nuna girman ubangiji subhanahu wa ta'ala sai a kira ta aya kauniya alfurqan littafin Allah wanda Allah ta'ala ya ambace shi da cewa alfurqan a cikin sura masu kutum da guda ta alfurqan ko tabarakallazi nazzala alfurqana ala ala abdihi sana alfurqan ana ana ambatan shi da ma'anar hujja ana ambatan shi da ma'anar hujja ko ilimi ya ayyuhal ladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana nan furqan ya zo da sunan at-taura a gurin wasu malamai Allah ta'ala ya ce an ba annabi Musa al-kitab wal furqana wa diya'an lil diya'a wa dhikran lil muttaqin cikin anbiya'i ko to suka ce furkan din shine at-taura suka ce furkan din nasarar da Allah ya ba annabi Musa akan Fir'auna karin da aka kira yakin Badar yawmal furqan yawmal taqal al-jam'an baini wa bainaka hurmatul qur'an yani ja'altu baini wa bainaka hurmatul qur'an na sanya alfarma da darajar alqur'ani tsakanina da kai hadha tawassulun minhu lillah subhanahu wa ta'ala au ilallah yana neman wato ainihin falala daga Ubangiji, rahama daga Ubangiji, to ya halatta ka yi tawassuli da ɗaya daga cikin tawassulat guda uku na shari'a, ko dai tawassuli da sunayen Allah da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi al'asma'ul husna fada'uhu biha, ko roƙe shi da wa'innan sunayen. ce ya alimu allimni ya rahimu rahamni kaga me ka kama kafa da wani suna daga cikin sunayen Allah ka roƙe shi ya yi maka wani abu sannan ana tawassuli da aiki na ƙwarai aiki na ƙwarai kamar nan gurin yace baini wa bainaka hurmatul qur'an yani bi qira'ati lil qur'an wa imani bil qur'an wa tilawati lil qur'an to ina neman alkhairi daga gare ka za mu zo mu ji abubuwan da zai roƙa din ina fata an gane in tawassuli da aiki na kwarai kaga hadisin mutanen nan da suka shiga kogo su uku ai kowanne ya roƙi Allah da aikin shi na kwarai wannan da kare kanshi daga ko jin tsoron Allah bai aikata alfasha ba wancan da riƙon amana wannan da biyayya ga iyaye sannan ana tawassuli da addu'ar mutumin kirki wanda ake kyautata zato gare shi ko ma ake tabbatarwa kamar annabawa addu'arsu ba su shakhsiyarsu ba hadisin Anas wani ya shigo masallaci annabi na cikin khutuba sai rasulullah halakatil amwal dukiyoyi sun halaka dabbobi suna ta mutuwa ba ruwa ga kishin ruwa ga ainihin wato kududdufai da tafkuna ba su kawo ruwa ba ka roƙi Allah ya mana ruwa nabi ya daga hannu yana Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna nan take hadari ya hadu aka dinke da ruwa sati guda wani satin wani ya dawo ya ce ruwan to yayi yawa ya isa haka kaga me annabi addu'a yayi a lokacin kaga ana tawassuli da addu'a ta ainihin wato mutumin kirki to nan yayi tawassuli da alqur'ani zai iya daukan ma'anar yayi tawassuli da aiki na karatun shi da alqur'ani da imanin shi da alqur'ani da haddar shi da aikin shi da ainihin dokokin alqur'ani ko kuma ya zama to tunda alqur'ani maganar Allah ne kenan yayi tawassuli da wata sifa ta ubangiji alqur'ani maganar Allah ce maganar Allah kuma sifa ce ta Allah subhanahu wataala haka ya halatta ayi tawassuli da ita ishrah bihi sadri abinda yayi tawassulin da shi shine ya Allah ka yalwata kirjina da da wannan alqur'ani yawan karatun da nake mai imanin da nayi da shi girmama yana cikin hukuk na alqur'ani ka girmama shi qaf wal qur'anil majid innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun kai imani da shi dole mutum ya imani da alqur'ani قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم كذا أنزل إلينا القرآن ميجر ماكو آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون وإيماننا دا القرآن karatuna da ainihin wato alkur'ani tilawata da girmama shi da kaza da kaza da nake ya zama sababin yalwatar kirjina da haskakuwar shi tunda ambatan Allah mafi girma shine alkur'ani Allah ya ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun kai yalwace kirjina li ma'rifatil huda domin sanin shari'a da binta ba sanin kadai ba da bin shari'a so da wannan tawfiki ne daga ubangiji sai wanda Allah ta'ala ya datar da shi zai bi alqur'ani mai girma wa'asim bihi qalbi minash shaitani kuma ka kare zuciyata daga shaidani saboda alqur'ani bihi ya'ni bi sababi alqur'an nan ba'u sababiyya ce sababin karatuna da imanina da girmamawata da alkur'ani ya sanya ka bani kariya daga shaidani ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shaidanu na gudu daga gidan da ake karanta suratul baqara daga alkur'ani na koran shaidanu kananin su da manyan su wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladhina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura yasa an zaka fara sai ka ce a'udhu billahi من الشيطان الرجيم إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون yassir bihi amri wa aqdi ma'aribi mun yi ishara cewa nan gurin akwai kuskure sarfi kuskure na sarfu ko wa qaddi ya kamata domin qada yaqdi ba a ba a mai ba a mai da shi aqda yuqbi lama sai dai ayi tabi'ifin shi dan karfafawa an gane ko dan karfafawa yanzu kaga akala fi'ili ne thulathi idan kana so kai tabi'ifin shi zaka zaka iya cewa akala kaga wato taukidi ne da da mubalagha zaka madadin qada yaqdi iqdi sai ka ce qaddi ya halatta amma aqdi bai da mazauni a lugha an fahimta ko aiwa a wani suka kawo ikdi
to iqdi yayi amma sai dai wazanin kamar zai dan ya dan yi rawa haka aka ce iqdi wazani zai yi rawa qabdi shi zai fi yassir bihi amri wa qabdi ma'aribi kai sauƙaƙe lamarina da alqur'ani sababin alqur'ani ya zamanto ka sauƙaƙe mun lamari na don ba wanda ya isa ya sauƙaƙe maka lamari in ba ubangiji ba kuma ubangiji bai sauƙaƙe lamarinka ba komi sai ya baka wahala a rayuwa kudakan ba in ba da taimakon Allah ba kana cikin tashin hankali inda mai iya magana ya ce idza lam yakun aunun min Allah lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده in dai ba taimakon Allah tattare da mutum farkon abin da zai bashi matsala shine dagewar tashi da kokarin nashi da ganin ya iya din to ita ce matsalar shi kai ba komi bane kuma ba kowa bane kuma baka iya komi ba sai da taimakon ubangiji sai taimakon Allah subhanahu wataala yassir bihi amri wa qaddi ma'aribi ka biya min bukatuna ma'arib jam'in al'irab ko al'irba al'irba ita ce bukata ma'arib ya zo cikin alkur'ani ko zancen annabi musa alaihi salam qala hiya asaya atawakka'u alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra duk da irba takan zo da wata ma'anar daban wadda take mummuna irba shine bukata ta alfasha to amma anan ba shi ake nufi ba tun daga shahidi cikin alqur'ani wa ni'mal shahidu shahidun qur'ani an fahimta ko aiwa ma'aribi yani bukatuna na yau da gobe ya zama sababin alqur'ani sababin karatun shi da yawan tilawar shi komai ya zo mun zassauki bukatuna su zo mun cikin lumana wa ajirbihi jasadi minan nirani kuma ka kare jikina daga wuta wutar jahannama sababin alkur'anin karatun alkur'ani yana iya zamanto ma sababin kariya sababin samun ceto daga azabar Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi zai ceci masu karanta shi bakara da ali imran za ta ceci masu yawan karanta su ko haddasu hakan nan suratu al-mulk nabi sallam ya ce ko ta sura ayoyi talatin ne inda mutum na yawan karantawa kan ya kwanta bacci za ta cece shi kaga kenan alkur'ani yana ceto sannan a wutar jahannama da ya ce wa bihi jasadi minan niran na cikin mafi girman rabauta ka samu tsira daga jahannam sai ce fa man zuhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka nisantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna to wannan ya tsira ya rabauta dama ai abin da ka zo nema a tsiratar da kai daga wuta a kai ka aljanna shi yasa wannan matashin da ya ƙi bin mu'azu sallah mu'azu yake jan doguwar sallah cikin ahmad annabi ya tambaye shi me kake karantawa ya kai dan dan uwana yace in na karanta fatiha sai in roki aljanna in nemi tsari daga wuta yace amma ana la uhsinu dandana taka wa dandana ta mu'az ban iya wannan gungunin da kuke kai da mu'azu ku ta dogon karatu ni ban iya shi annabi yace baina hadaini nudandim ai mu ma duk kai kawon da muke dan mu samu tsira daga wutan ne kuma don mu shiga aljannan ina fata an gane shi sa ga Allah na yaban bayin da suka yi aiki na kwarai suka samu tsira daga wuta kamar masu hankali da Allah ta'ala yake cewa wato ainihin inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار كتي ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار da haka ka nemi tsarin Allah daga wuta ya zo a hadisi wanda yake hadisin Adhya'ul Maqdisi ya fitar da shi cikin al-hadithul Mukhtara yace kuma sharadin shi ala shartu shaykhain hakan nan Imam al-Munziri ya ambata cewa nabi sallallahu alaihi wasallam yace wuta da kanta tace ya Allah ko kuma Allah annabi yace duk wanda ya nemi tsarin wuta tsarin Allah daga wutar jahannama so bakwai ita wutar da kanta za ta ce wani ya Allah wani ya nemi tsari tsari tsarin ka daga gare ni har so bakwai kakkasa shi cikin wutan wanda ya roki aljanna so bakwai ita ma ta ce Allah ka sa shi cikin aljanna wanda hadisi ne a Sheikhul Albani ya inganta shi cikin silsila sahiha ina fata an gane wani wayyaka a guri guda dai ka roƙi ubangiji Allah ya tsare ka daga wuta su bakwai su bakwai za ka roƙa akwai ruwa da ta zo so uku aiwa to haka ya ce wahatutu bihi wiziri ya Allah ka kankare mu alhaɗu shafewa ko kankarewa ka kankare min wiziri zunubaina wa akhlis niyyati kuma ka tsarkake niyyata bihi saboda wannan alqur'ani washdud azri wa aslih shani bihi shi ma dai kuma ka karfafu bayana al'azru yakan zo da ma'anar zahar kamar da mujahid ya fassara karkashin roƙon da annabi Musa ya yi da al'ashdud bihi azri ko ashiriku fi amri sai ce al'azuru al-zahar baya ake nufi wasu kuma suka ce al'azuru shine al'amuru ne bukatu ko al'amari na rayuwa to washu bihi azri ka karfafi lamarina ko kuma ka karfafi bayana tashdidu zahar ma'anar shi al'aun taimako taimako wanda abu ne sa'ir a larabci ba wai wani majazi ba ne abu ne sa'ir a larabcin an ce aka ce wani ya kama hannun wani ko a hausa ana cewa ko mana ya taimaka mushi to ya tallafa mushi asalin tallafawa za ka faɗi ya taro ka to amma ne taimako ne ma'anawi to ya kama bayan shi ko ya karfafu bayan shi ma'anar shi dai ɗaya da wancan to nan ya roƙi Allah ya kankare mai zunubai saboda yawan karatun alkur'ani ya tsarkake niyyar shi yana cikin babban abin da ya kamata mu ba wa muhimmanci neman Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake niyoyinmu da inda niyya ta tabbata tsarkakakkiya wato zuciya ta zama wankakkiya to mutum ya rabauta duk sauran gaban shi daman suna bin zuciya ne ita sarauniyar gabbai ce ko niyya ta lalace to duk jiki ya ɓaci kamar hadisi ne na annu'man ko bin bashir Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna ala wa inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb sannan ya roki Allah ya karfafu bayan shi ma'ana ya taimaka mishi sai ce wa aslih shani shani yani asl asluhu sha'ni sai aka sahara hamza din saboda wazani to darura shi'riya bal ko ba darura ma ya halatta a wata lugha ashanu a kira shi ashan an fahimta ko aiwa wa aslih shani ka ka ainihin gyara mun lamarina ka gyatta mun shi ka inganta mun shi ya zo a hadisi wanda al-imam Ahmad ya fitar da shi da Abayalis Ahmad ya fitar da shi 20430 Bayalisi Abu Dawud da Bayalisi ya fitar da shi 910 hadisin Abu Bakra مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم يتي دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت mutum ya shiga cikin damuwa ya wannan addu'a da hadisi ne wanda al'imamul albani ya hassana shi cikin sahihu aljami ya ce wakshif bihi durri ka yaye mun ruwan kunci na duk wani abu da zai cutar da ni ko abin da zai sa ni cikin damuwa ka yaye min shi wa haƙƙiƙ taubaci ka tabbatar da tuba ta bihi sababin alkur'ani ba mai iya yaye damuwa sai Allah in yamsaska Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu ba mai iya yaye maka damuwa sai Allah subhanahu wata'ala sannan ka tabbatar da tuba ta dan tuba ma datarwa ce daga Allah idan ka ce taballahu على فلان يعني وفقه للتوبة فتاب فقبلها منه أكتي وانا ألا تاب الله عليك مرفأ شو على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم آه وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا يعني وفقهم للتوبة ليتوبوا ثم قبل توبتهم sani gurin ya kawo ya siffanta kanshi da cewa kabilu taubin shi mai karban tuba ne so don haka in an ce wane ya tuba ko Allah ya karbi tubar shi dama asali tubar sai Allah ya datar da mutum sannan kuma sai ya karbe ta daga gare shi to ka tabbatar da tuba ta ma'ana ka datar da ni zuwa ga tuba kuma tubar ta zamanto nasuha tubar ta zamanto sahihiya taubatun nasuha ta ce tubar da ta cika sharuɗa guda uku zuwa hudu ya zamanto kamar da mai akhbari ya kawo ko wa shuruɗut tauba annadamu ala ma fata yin nadama a bisa abin da ya wuce kai yanzu kana ba da labarin cikin marari cikin jin daɗi a baka tuba ba ce ai mu da kai ai ba abin da ba mu yi ba ai kenan yanzu dama ce baka samu ba da sai ka sai ka maimaita ya kai karai so da ka baka san ma a tada magana sannan wanniyatu Allah ya'uda ila dhanbin fima baqiya alaihi min umrihi baka tunanin nan gaba ka sake aikata laifin tsakaninka da Allah ka daina sannan wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha a lokacin da kake cikin laifin ka tuna da Allah ka bar shi ladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون waɗannan su ne masu tuba ingantacciya to sharaɗi na hudu kamar yadda imamu suhaimi ya ambata ce wasu da yawa suna gafala daga wannan sharaɗin an zo ba da labarin sharuɗan tuba ba a cika kawo shi ba shi ne mai ya zama ya yi tubar a lokacinta innama taubatu ala Allah lillazina ya'maluna su'a bi jahala ko thumma yatubuna min qarib shine kafin rana ta hudu ta yamma kafin rai ta zo bakin makoshi inna allaha yaqbalu taubata al'abdi ma lam yughargir inda mutum bai kai gaban mutuwa ba rai ta zo bakin makoshi to a lokacin in ya tuba Allah yana karba in dai rana ba ta hudu ta yamma ba in ya tuba Allah yana karba amma wanda zai ta zunubi sai rana ta hudu ta yamma ko sai ya tabbatar da mutuwa sai ya tuba to daidai yake da tuba fir'auna حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل كذا كلمة شهادة نفي وإثبات حد ما توكيدي وأنا من المسلمين أما الله يتسيب ذا أكربابا الآن سينزو يعني ظرف نزمان ya wuce na tubar shi an gane ko bai واكشف به ضري وحقق توبتي واربح به بيعي بلا خسران كما واتو واربح به بيعي كسن kasuwanci na ya albarka bihi saboda wannan alkur'anin da nake karantawa nake imani da shi nake girmamawa nake karantar da shi nake aiki da shi nake kaza da shi bila khusrani ba tare da na yi asara ba. Albai'u a nan ana nufin al'amalu salih, al'amal salih, ka sa aiki na sallata azumina dukkan ayyuka na sababin rukona da alƙur'ani ka inganta su ai wasu sun yi aikin Allah bai karɓa ba, wujuhun yau ma'izin khashi'a, amilatun nasiba, tasla, naron hamiya, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, allazina dalla sa'ayuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a to aiki na na kwarai ita ce tijarar da aka aiko ka duniya aikin da zaka yi inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayya haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an ومن أوفى بعهده من الله سيتف فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون kaga kasuwancin da kake da Allah shine aiki na kwarai to wani yayi aikin Allah bai karba ba sai yake roƙon Allah ka sa aiki na ya zama na kasuwanci na na ci riba ma'ana aiki na ya karbu riba kasuwanci wato ribar aiki shine a karba Allah ya karba aikin shi yasa munafikai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin kasuwancin su ba a ci riba ba asara akai Allah ka tsare mu bila khusran to nan ma akwai wato ainihin kuskure na sarfu da yace warbih bihi domin rabiha yarbahu akan kawo shi ruba'iyan a ce arbaha yurbihu an ce rabiha ya ci riba ko amma arbaha fa ya ba shi riba ko ya sa ya ci riba yanzu misali ja'ala ko abba ja'ala ba misali kamar me ya kamata mu kawo misali don ya fito sami'a da asma'a sami'a ya ji asma'a ya jiyar ko to rabiha ya ci riba arbaha ya ba da riba to ainihin Allah yake roƙo ya sa kasuwancin shi mai ya ci riba kaga a babin arbaha ne ba babin rabiha ba to da ya ce warbih bihi kaga ya mai da shi babin rabiha warbih bihi shi ko ba Allah ne zai ci riba ba ko ba haka ba ya ibadi innakum lan tablughu نفعي فتنفعوني لن تبلغوا ضري فتضروني لهك واربح به ربح به زي, زي في أقول ربح به كاقا ياكوما وتؤنيه مضاعف وعند التضعيف زي إيا تنزى زي إيا تنزى فعلي دقا ainihin wato ko ya mai da shi taukidi ko kuma ya mai da shi wato if'al if'al shine ij'al rabaha rabiha mai da shi arbaha to sai a mai da shi rabbih bihi bai'i bila khusran rabbih bihi bai'i bila khusran kamar sami'a an kace sam'a ya koma asma'a sam'a shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa man yura'i yura'i Allah bihi man sam'a sam'a Allah bihi an fahimta ko aiwa kenan rabbih bihi bai'i bila khusran ma'ana shi ta fito bahir bihi qalbi ka tsarkake zuciyata bihi wa saffi sarirati bihi ka wanke wato ainihin aiki na na boye kamar da shi tatacce daga as-safa'u ne ya ka ce safal ina yani تخلص من الأردان والأوساخ و فكان طاهرا نقيا تداك وصف سريرتي كتنت وتوكتاتي aiki na na kware kamar da shi tatacce fes babu wata kura wanda nake a ɓoye domin aikin da ake a ɓoye galibi mutum ya fi saɓan Allah a ɓoye galibi mutum ya fi saɓan Allah a ɓoye izi yi bayyato na ma la yarda min alkawul haka kai kana roƙon Allah ya zama sarirarka ta kasance ka alaniyatik kamar yadda sayyidina Uthman da sayyidina Ali da sayyidina Abdurrahman ibn Auf suka yabi sayyidina Umar da cewa sariratuhu ka alaniyatihi bal sariratuhu suka ce ma tafi abin da yake a ɓoye na sayyidina Umar ya fi tsafta akan ma abin da yake a bayyane kai wanda ya samu wannan aya tsira da izinin Allah ajmil bihi zikri ka kyautata ambatona ma'ana ka sa a ambace ni da alkhairi saboda alqur'ani wa a'li makani kuma ka ɗaukaka matsayina to ajmil bihi zikri ba neman yaban mutane yake ba yana nufin bayan mutuwar shi ai yabanka baka so ana yaba ka a gabanka ne ko bayan ka mutu ka ji daɗi a dinga zagin ka ba za ka ji daɗi ba saboda mala'iku shuhada'ullahi fil ardi ne mutane shuhada'ullahi fil ardi abinda mala'iku suka ji shi za su isar ga Allah aka ya tabbata a Bukhari an wuce da gawa nabi ya ce wajabat aka wuce da ita nabi ya ce wajabat sai na Umar ya ce ma wajabat ya rasulullah ya ce waccan da aka wuce athnaitum alaiha khaira fa wajabat lahal janna wannan kuma da aka zo wucewa da ita athnaitum alaiha sharra fa wajabat lahan nar sai ce antum shuhada'ullahi fil ardi ku ne masu shaidar Allah a ban wato ku shaidun Allah ne a ban ƙasa abinda kuke faɗa mala'iku suka ji da shi Allah ta'ala zai yi zai yi hukunci ya tabbata a Bukhari annabi ya ce idan mutum ya rasu makotan shi mutum hudu ɗan kusa da gidan shi dab da dab suka ce ma na arifu illa khaira musan komi tattare da wani ba sai alkhairi annabi ya ce zai shiga aljanna sabanin haka ce kai aiwa na mutumin banza ne to wuta zai to shine ma'anar ajmil bihi zikri Allah ka tsare mu ka kyautata wato ainihin yabona da ambatona a harsan harsan mutane ma'ana ka ɓoye laifin da nake karkasa su san da shi yasa alkhairin alkhairina za su dinga faɗa wa a'li makani yani fil janna ai qur'ani ba za a ce masahibul qur'an ba اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها واقطع به طمعي وشرف همتي كينكي دوة ونبوري دون قدينا الطمع دون قدينا ندونيا كينكي شي saboda alkur'ani mana ya zamanto ba abin da na sa a gabana sai neman aljanna sai neman gyaruwar lahira ta kwaɗayin duniya karaba ne da shi saboda alkur'ani wa sharrif himmati ka ɗaukaka darajata ka ɗaukaka himmata ya zamanto himmata maɗaukakiya ce alhimmatul aliya sharifa ita ce himma ta gyara lahira ba duniya ba na ake samun uluwul himma gurin neman ilimi gurin neman alkhairi gurin munafasa a gurin ayyuka na falala wanda Allah ta'ala ya yarda da su kathir bihi wara'i ka yawaita wara'u na tsantseni na taka tsantsan dina kaffa kaffa na duk ana fassara wara'u da shi tsantseni taka tsantsan kaffa kaffa ya zama komi naka kana yin shi kamar yadda sayyidina Umar da ya tambayi Ubayy ibn Ka'ab me ya ma'anar wara'u ko zuhudu a duniya sai ce mishi ba kana shiga daji ba yace ya kake yi cikin sarƙaƙiya yace ina takawa a hankali kar in taka kaya ina tafiya a sannu sannu kar wani reshe ko wani ice ya ji min ciwo ina tafi a ankare duk wani motsi ina kiyaye shi kar wani maciji ko wani dabba ta kawo min hari yace to haka zaka rayu a duniya ga fitintunu nan ta ko'ina suna kewaye da kai, inni bulitu bi arba'in yarmina ni bin nabli an kausin lahun na zariru, iblisu wa duniya wa nafsi wal hawa, an na ya firru min alhawa na hariru. Duk wanda ka ga ya halaka hudun nan, shaidan, duniya, an nafsul ammara biso alhawa, san zuciya. To, kaga ko wal ma'asumu man asama Allah. waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda zai samu kariya sai wanda Allah ya kare shi amma dubaraka wallahi ba za ta fushe ka ba ba ta fushe ka kathir bihi wara'i ka yawaita tsantseni na saboda alqur'ani don in kana yawan karatun qur'ani zaka zama mai wara'u kaga yanda annabawa ke jin tsoron haduwar su da Allah mala'iku ke jin tsoron Allah to ina ga kai karan kadamiya kaga ai sai dole ka koma ga Allah kai ta tadarru'i kankantar da kai yawan roƙon shi wa ahyi jinani ya kawo shi janan amma galibi yakan zo jinan shine zuciya ka rayar da zuciyata rayuwar zuciya tana rayuwa da ambatan Allah da imani da aiki na kwarai akasin haka na kashe ta da daudada ta inda cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira in mutum yayi mummunan aiki annabi ya ce nukita fi qalbihi nuktatan sauda za a ɗiga wani ɗigo baki a saman zuciyar shi in ya ƙara wani aiki a ƙara ɗiga baki da fara ce tar zuciya amma yau da gobe yana aikata saban Allah har sai ta koma baƙaƙirin kuma ta kife alkhairi ba zai shiga cikin ta to yawan aiki na ƙwarai na haskaka zuciya kamar yadda yawan zunubi na dauɗaɗa ta kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun falamma zaghu azagha Allahu qulubahum Allah ka tsare mu أسهر به ليلي وأظم جوارحي أسبل بفيض دموعها أجفاني أسهر به ليلي الله كراية درينا ذكراتن القرآن أنت سهرة يعني أحيا الليلة يا راية دري بي بتشيبا شيني السهر السهر wato ainihin raya dare rashin yin bacci da daddare wanda dama inda nashi atal laili hiya ashaddu waqa'an wa aqwa muqil wani Allah ka bani dama in tashi saboda karatun alqur'ani saboda sallah saboda kaza in wato in ta ibada da daddare wa bil ashari hum istaghfirun shi ashar lokacin ashar yake ko wa bil ashari bil hani lokacin sahur kenan amma as-sahru shi wato raya dare kenan shi ma kamar ya zo a Qur'ani ko a wancan asamuru ne yazo mustakbiri na bi samiran tahajjara man talaba al-ula sahira al-layali wanda ke neman daukaka dole ya raya dare ko man sha'a an yahtawi amaluhu jumala falyattakhidh laylahu fi darkiha jamala kana so bukatunka su tattaru su haɗu to ka haura kumin dare sai ka riske su wa azmi jawarihi kuma ka kishintar da gabbaina ka kishintar da gabbaina azzama'u shine kishin ruwa ko azzam azmi azma yuzmi'u sai a ce azmi ko azmi kaga sai tashilin hamza mana ka sanya gabbaina su kasance masu jin kishi saboda alkur'ani wasu ka ce ma'anar shi ma'ana yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ya zama duk in ban ambaci Allah ba in ban karanta qur'ani ba ban jin daɗi gabbaina kamar yadda kishi ke takura mutum sai ya sha ruwa to haka zan ji wannan yanayin dole sai na yi tilawa qur'ani dole sai na abu wasu kuma suka ce ma'anar shi yawan azumi kamar yadda suhaimi ya tafi aka in yawaita yin azumi gabbaina su ji kishin ruwa don in samu damar karatun alkur'ani sau da lokacin da kishi ya yi min yawa ban samun damar kwanciya kwanciya in yi bacci in abin da na ga dama lokacin babban abin da ya fi dacewa da ni tilawar alkur'ani amma ka ce ka ƙoshi jiki ya yi sanyi gabbai sun mutu sai kwana baka iya tilawa a wannan lokacin asbil bi faidi dumu'iha ajfani asbil bi faidi dumu'i ajifani Allah ka kwararar da hawayen da ke fita daga idona ya ambaci jafan yana nufin ainai ajifani su ne wato ainihin gira ta ido Allah ka sanya hawaye su ta zuba ta idanuwa na saboda yawan karatun alkur'ani dan zaka zo ayoyi wanda suke na azaba abubuwan furgici ana buƙatar kai kuka na tsoron Allah har annabi na ku ana yana sallah ana ji yana kuka zuciyar shi na tafarfasa ka azizil mirjal kamar tafarfasan tukunya ibn abbas ibn mas'ud yace annabi sallallahu alaihi yace iqra alayya alquran nabi yace ibn mas'ud yace aqra wa alayka wa alayka unzil yace inni uhibbu an asma'ahu min ghairi ce fa qara'tu alaihi awwala suratin nisa yana karanta da yazo fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida yace ya isa haka yace faltafattu ilaihi fa idza aynahu tadrifan nabuna hawaye ana karatun alqur'ani mai girma isa wani malamin mu yace wanda zai yi khatma ya tun daga fatiha hannasi bai zubar da hawaye ba yace fihi ma fihi akwai ayat tambaya a tattare da shi akwai ayat tambaya Allah ka tsare mu umzujuhu ya rabbi bi lahmi ma'dami a wata nuska suna kawo wawun ko wamzujuhu kuna da shi babu wawun ku ya kawo amzijuhu amzaja yumziju mazaja yamzuju shi zai fi kenan umzujuhu umzujuhu ya rabbi bi lahmi ma'dami Allah ka gauraya ka gauraya alƙur'anin nan da namar jikina da jinin jikina ya zama shi ke yawo a cikin jikina mana duk abin da ƙur'ani ya zo da shi alar ra'asi wal jildi kawai inda ya hana ba ni zuwa inda ya yi umarni a ganna a gura taƙawa ta yawo cikin jinin jikina waghsil bihi qalbi min al abghani kuma ka wanke zuciyata daga kullata ƙiyayya saboda alƙur'an abghan jam'u ainihin abdaghina abdaghina shine kullata da kiyayya alladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا شين غل الله يا رب أن الجنة غل ونزعنا ما في ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين za a fitar da wannan kullata wannan ciwon shi ke cutar da mu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana karami aka fidda mishi wannan daga zuciyar shi shi an fidda mishi wannan haka kawai dan uwanka ya sabuwar waya a ranka ka ji dama ta faɗi ta fashe ta ci ikran akan me yayi sabon gida ka ce dan banza dama ya kone to wannan ghillu kenan haka kawai Allah ya kaddara ya bashi ya sai mala bakar gumi ya ce Allah ya ji kanshi ya ce mai hasada yana cikin haɗari da ubangiji yake faɗa da kake jin haushi Allah ya bashi kaza wa ya ba Allah ne ya bashi ba shi ya ba kanshi ba sai me was'alullaha min fadli ko wa tatamannu ma faddala Allah bi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi kake ta mai bakin ciki ya samu kaza kila yau zaka kwanta ka mutu baka sani ba to dan haka Allah ya sa saboda karatun alqur'ani da imani da qur'ani da girmama qur'ani da nike da duk abubuwan da qur'ani ke nema na haƙoƙi da na sauke to Allah ka wanke zuciyata daga duk wata dauda ta kiyayya dauda ta bakin ciki dauda ta hassada shine adghan anta allazi sawwartani wa khalaqtani Allah kai ne wanda ka wato ainihin yi model ɗin halittata taswir kamar a ce mi zane ka zana halittata ka tsara mun ga hanci na inda yake ga kunne na ga kaza laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim takwimin jikina yanda ka tsara mun jikina wa khalaqtani kuma Allah kai ka halicce ni wa hadaitani li shara'il imani kuma Allah kai ka shiryatar da ni ga dokoki na imani kasa na zama musulmi na zama ahlus sunna na zama mai biyayya ga Allah na zama mai ilimi mai imani duk bayin kaina bane ba Allah kai ka bani wannan fal shi yasa dan aljanna ma in ya shiga aljanna cewa alhamdulillahi alladhi hadana li hada mun gode ma Allah da ya shiryatar da mu ga wannan matsayin wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا ba dan Allah ba da duk ba mu zamanto musulmai ba ba dan taimakon Allah da rahamar shi da tausayin shi ba yo ga wani can ya fi ka wayo a duniya ya fi ka arziki ya fi ka komai amma bautar abin ga yake yi bera yake yi wani bautar shanuwa yake yi wani bautar dodo yake yi wani ma ya ce babu Allah ke Allah ya sa ka zama musulmi a musulman ma kuma ɗan gata ahalus sunna haika gode ma Allah shine malam yake godiya anta allazi allamtani wannan imtinan yana ta'dad na ni'imomin da Allah ya mishi anta allazi allamtani Allah kai ne ka karantar da ni ka koyar da ni ilimi wa rahimtani kuma kai ka mun rahama ka tausaya mini wa ja'alta sadri wa'iyal qur'ani ka sanya kirjina ma'ana zuciyata an ambaci alqalbu da mahal ɗinta ka sanya zuciyata mai haddace alkur'an don zuciya ita ke riƙewa saɓani abin da falasifa suka tafi a kai cewa ƙwaƙwalwa ke riƙewa a'a zuciya ita ke riƙe abu shi yasa ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm da ya ce ai fi azhanin ladina utul ilm sai ce fi sudur an gane daga zuciya ke riƙewa ka sanya zuciyata ta kasance mai haddar alkur'an din da haddar qur'ani zaɓi ne mauhiba ce kamar inda wasu malamai suka tafi akan akwai wanda diyan da zai yi ba zai haddace qur'ani saboda mai so ya ce thumma awrathna alkitaba alladhi nasdafaina min ibadina istifa'i sai muka bayar da littafin mu gado ga bayin mu waɗanda muka zaɓa sai ga aji kai kai ta fama amma ku ƙari kai ta buguwa kai ta gobe ka zo hadda a tattabka ma kashi amma wani yana kwance ya haddace wani daga sanda aka yi ƙarin ma ya haddace kawai wala mun yi wannan lokaci an gama ƙarin kawai ka ka shiga harkokin ka gobe a zo hadda kuma ka kawo ta to wala ka ka ɗauka wata bajinta kace ko wata wala baiwa ce kuma jarabawa ce daga Allah jarabawa ce duk da shi ma mai koya da wahala ai lada yake samu ko ويتتأتأ فيه وهو عليه شاق له أجران ya wurgo fataha ƙarfi da yaji ta dawo kasara ya gungura kasara ya maida ta damma ana ƙara gyara mushi ana kaza kuma yana samun lada na fata an gane wannan to da kasa zuciyata ta haddace alqur'ani wanda fa qur'anin nan ba karamin abu bane ba Allah ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila kuma na haddace a yi wannan babu ƙaramar baiwa ba ce waje alta sadiri wa iyal ƙura'ani an tallazi a ta'amtani wa sakaitani ya Allah kai ne wanda ka ciyar da ni kuma ya Allah kai ne wanda ka shayar da ni duk abin da za ka samu na ci da sha Allah ne ya baka yasa annabi ibrahim ne ya ce wa mutanen shi innani bara'a da cikin shu'ara kafin nan kai shahir ka kawo ko to allazi yut'imuni wa yasqini wa idza maridtu fa huwa yashfin kafin na ai akwai wani abu ko masa abin da yafi wahala a hadda a ce ayar baya ba ta gaba ba ko alladhi khalaqani fa huwa yahdi kafin nan inda yace ba ruwan shi da abin da suke bauta mawa illa rabbal alamin alladhi khalaqani fa huwa yahdi walladhi wa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fa huwa yashfin kuma kaga shine baban masu tauhidi annabi ibrahim shugaban hanifiya to dan haka Allah kai ka ciyar da ni kai ka shayar da ni kaka ce neman kuɗinka da zafin neman ka wani kan a haife ka yake nema kuma bai samu ya ci ba yau to kaga ashe daga Allah ne min ghairi kasbi yadin ba tare da aikin hannuna ba wala dukkani ba tare da shago na da na bude ya kawo min ba Allah kai ka ba in shago ya baka tsantsin da ya fita shi wani shagon ya bashi yana da jarin da ya kasa ya nema kuma ya ci ya ƙoshi ya yi dam har ya kawo ma ‘ya'yan shi da ke gida. Shi yasa ya ce, Lau annakum ta tawakkalu na alallahi haka tawakkulihi, la razaqakum kama ya rizuku tsaira, ta gudu khimasan wa ta rufi bitana, ta wayi gari ciki a ta muƙe ba komi tsuntsu. Da yake ya yarda da Allah, in ya fita kuma ya ciyo ya ƙoshi ya yi dam abin shi. Kaga, kenan ba shagonka ne ya baka ba. ba jarinka ne ya baka ba ba hikimarka ba bayin kawai ganin damar a sai dai wa'incan asbab ne baka sakin su suma amma su kadai ba su za su baka ba Allah ne zai baka min ghairi kasbi yadin wala dukani wa jabartani Allah kai ka daure duk wata duk wani rauni nawa aljabru dauri ko shine ai jabira a babun fiqh ana almasu aljabira shafa akan dauri na karaya ko na kaza to aljabru daurewa amma wannan dauri ne ma'anawi da haka duk wani rauni na da duk wata gazawa ta Allah kai ka daure ta wasatartani Allah kai ka rufa mun asiri ai ba dan rufin asirin Allah duk da mun shiga uku kaga banu Isra'ila in mutun yayi laifi a goshi da yawaye gari za a gani a goshi yayi kaza da daddare in kaga Allah ya mana rahama ba a san me kai ba ka zo kai ta gyangyaɗi wani ya ɗauka kiyamun laili ka kwana yi ashe je kai ta yi ko kallo kai ko kaza kai ko kaza kai Allah wa alam kuma Allah ya baka dama in ka tuba ya karɓi tubarka ba dai goma ce ta buga ba to na farko ne yau akwai bonus bonus ce aka bani wa nasartani kuma kai ka taimake ni wa ghamartani bil fadli wal ihsani ka lullube ni da falala da ainihin wato kyautatawa ka kun tana ghamru ko aiwa da mun san masdarin shine abu ya sha kan wani abu ko ya lullube shi tare da yace ba da shidda to ka lullube ni da falala da ihsaninka duk da shaidanu na so su tona min asiri amma ka rufe ni ka rufa min asiri ka yi min falala ka min ihsani an tallazi awaitani Allah kai ka gatanta ni kai ka mun gata asalin awa yu'wi daga ma'uwa ne masauki ka bani masauki ana ka mun gata wa habautani ko kuma Allah kai kai mun kyauta kai mun barangwaji kun san barangwaji ko eh kyauta irin wadda za ta gigita ka shine barangwaji a Hausa ce wane yama wane barangwaji kamar in ce na baka gida kana fama da haya a ce na baka gida tu bedroom me yake ce ma bedroom nan ban sani ba dai shambur salon ko na baka gida dai shambur a tu bedroom dai shambur salon a shambur salon shine subcontract kenan ko dai shambur dai shambur salon shine subcontract ko ciki da falo da bayi haka ciki da falo fa a to to to bai duru na faɗi na faɗi halas to kai ne kai mun wato alhabu kai mun kyauta wa hadaitani min hairatul khizlani kuma ka shiryatar da ni daga wato rudu irin na tabewa Allah ya tsamo ka daga kafirci zuwa ga musulunci daga bid'a zuwa ga sunna daga bata zuwa ga shiriya daga jahilci zuwa ga ilimi ayya maka komi to subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka'idan musariya yau dai an dan gota insha Allah daga gobe sai mu ciyar